على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبقنا سبعك بالعك والهادي إلى صراطك المستقيم يا دا أهدي حق قدري وامداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي
ثم تأموا ربنا إلى ذكر الولد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي سيدات الله ثم ظلموا تتركنا إلى ذكر الولد
تذكرت من هو للورى كلهم قوت وهم هجر والمصطفى القرم ياقوت فهو تجل الذات بل هو عينها فملك العلي من هكذا ملكوت سيدات الله ثم ظلموا فلا تتركنا إلى ذكر الولد إذا قصر والفرش موضع ناله ومن هيبة قد الثناء أكريت وصار يشق الهجب دون مزاهم ولا كاتم إلا تسنى له الليت
سيدات الله ثم ظلموا فلا تتركنا إلى ذكر الولد وصار يشق الهجب دون مزاهم ولا كاتم إلا تسنى له الليت تنافت له ليت تنافت دلا دون كيف فإنه تقاصر عن هذين كالجبروت سيدات الله ثم سلامه فلا تتركنا إلى ذكر الولد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله mun dawo wato kan karatu karatunmu da muke yi da littafin da littafin diwani a na maulanmu shehul islam Alhaji Ibrahimu Inyasi alkaulahi kuma Singali a wannan waje mai albarka a wa wannan rana ta Lahadi. Yau Lahadi? Sha hudu ga wata ko ko sha uku ne? Kai, azumin nan fa ya ja da yawa. Sha hudu ga wata ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. muna yi wa Allah godiya muna cikin wannan harafi na me harafin ta na'am تذكرت من هو للورى كلهم قوت وهم هاجر والمصطفى القرم ياقوت wato Allah ya saka shi Ibrahim da alkhairi irin waɗannan zurfin ma'anonin da irin waɗannan misalai da yake bugawa kwakwale akan lamarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an gane shehu ya ce ta zakartu wato na tuna abinda dama ba manta shi kai ba kana so ka jawo hankalin mutane ne akan abin sai ce ta zakartu ko na ambaci man huwa wato wanda ya zama kutu shi abinci ne ko kuma shi network ne ko kuma shi service ne an gane wato lilwara ga dukkanin halittar Allah kullihim gabaki ɗayanta annabi sallallahu alaihi wasallama wato shine ya zamo wato network ko wato kasan duk ruhi ko kuma duk jiki yana bukatar abinci ko haka ne to annabi shine ya zama wannan abincin da dan adam yake ruhinsa yake ci ruhin yake rayuwa a zamani sai mu ce annabin network din da ruhinka yake rayuwa an gane misalin zamani kenan to na tuna wani wato wanda ya zamo shi network ne ga dukkanin ruhin halitta ga baki ɗayanta annabi kenan ko na'am wa hum hajaru ka yadda ya ci gaba a dawa za ka zo ka- ka dora eh ƙwarar kuwa a kai kokari wadan canza kayan kama da kai wahum su halittar Allah in ji Shehu Ibrahim an gane hajarun dutse ne halitta dutse ce alma amma wal mustafar karmu shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake shugaba ya kutu diamond ne in ka dauko diamond ka dauko dutse martaba su da wa yake neman dutse babu amma diamond fa haka manzon Allah yake da halitta halittar ba kai ba fa ba fani ba rikakkun wahum hajarun wal mustafa alqarmu ya kutuni shi na'am
huwa tadalli zati to an an makara shine mabayyana tajallin zatin Allah anan aka juye lamarin Allah a cikin a cikin zatin manzon Allah
bal
yace kai wani ma ba haka bane huwa ainuha shine ainihin shine kwayar eh shine kwayar abinda kowa yake nema annaba ne mhm wa mulkul alimin ha kaza malakutu fa fa mulkul ali mulki na mamallaki da komai da kowa min ha daga manzon Allah ne daga wannan kwayar ce ta fito kaza malakutu haka na hadratul malakutu ita ma daga cikin wannan kwayar sirrin zatin annabin ta ta fito mhm lidaka sara wal farshu mawdi'u na'alihi to sai ke so ya baka misali Da- dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sara yayi tafiya ta dare wal farshu shimfiɗa ta al'arshi wanda take mai girma sai ta zamo mai mawdi'u na'alihi a bar takawar takalmin annabi ba ta isa ba takalmin annabi yana sama da ita ya taka ta lafiya kalau
wa min haibatin qad insana anhu sirritu saboda kwarjini na annabi sallallahu alaihi wa sallama da girma da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khirritu gwani wanda yake masanin hanya malaika jibril kenan jam'in sa karari idan kamar jagoran tafiya wanda ake tafiya da shi shi ake cewa khirritu to malaika jibrilu shi ne ya zama escort a lokacin ya nuna wa manzon Allah hanya ga inda za a je yana kare annabi to shi ya zo tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa- wa sallama daga gidan annabi malaka jibril fa kenan ana fahimta amma an zo wani waje kadin sana anhu da kansa jibril din yace ba zan iya ba ya rasulullahi ya tike ya juyo ya kyala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna tafiya ne tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi da Jibrilu aka zo wani waje an zo sai Jibrilu ya ce nan shine waje kaza nan shine waje kaza nan shine waje kaza nan shine waje kaza da aka zo wani waje bai- bai ce komai ba sai samu waje zauna maiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce Jibrilu ka baro ni daga gidana ka zo ka samu waje ka zauna kujerar kwa ɗaya ce da baka zauna ban kake zauna sai na zauna to da kuma kujera guda biyu ce da ka zauna ni ma sai na zauna amma ka samu kujera ka zauna ya kenan ya ce abin da sa babu kujerar ka kai tafiya ka ce akwai shora mu kuma ni kuma ba na wushi ganin dama iyaka ta nan yace ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga daga cikin mu wanda sai ya san inda Allah ya aje shi ba ya tsala daga nan inda Allah ya ya aje shi saboda haka ya kai kenan an dakatar da Jibril a nan kuma tafiya daga shaura to me ya faru وصار يشق الحجب دون مزاحم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi yana mai keta shamaki na hijabi duna muzahimin babu wani mai madakar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan tafiyar tasa ko wani mala'ika muqarrabi ko wani annabi mursali ko ulul azmi babu kowa ba komai sai annabi ya doshi wajen Allah
ولا خادم إلا تسنى له ليت babu wani hadimin wata halara da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo shiga ta wannan halarar face sai ya faɗi ya ji sashi da wala fiya ya rasulullahi ya kasa ya kasa abin da zai kenan na'am دنا فتدلى دون كيف wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanci Allah Allah ya kusantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gare shi sai shehu ya ga maka duna kai babu ta kaka rungume shi yayi shafa shi yayi ya aka yi ya aka yi duna kaifin kawai ba kowa ba komai ga dai Allah ga Muhammadu ga sirrin Allahu ga sirrin Muhammadu to ya bin yake
فإنه تقاصر عن هذين كالجبروت akwai abin da ake kira hadaratul jabarutu shine anan hadarar katimin wilaya ya tsaya dukkan kaiwa da komowansa anan yake yi shi da shi Ibrahim ya ce hadaratul jabarutu ta kasara an hazainika wato ita kanta hadaratul jabarutu ba ta takaita gaba da me ya faru a can wajen ba ta sani ba na'am وسر سرى domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirri ne
سرى da ya tafi للسر da sirri da بالسر kuma wani sirrin وحده amma abin abu ɗaya ne
وما ثم إلا الحق babu komai a inda manzon Allah ya ce gaskiya a wajen
والسر لا هوت in kana so ka san sirrin wajen sunan wajen hadratul lahuti ne wannan wa yake faɗar wannan abin eh so brand ne wanda yake faɗar wannan abin ya isa a mijin jina jama'a ya isa ya kai a soci eh idan ka ɓata rayuwarka wajen bin sa kai kuskure eh to shi yasa masana suka ce innani mahamata rani shugulati a cikin sa shi ne wani mahaukaci da ƙiƙi wai ɗau abin yayi yana gyara bai ma san annabin ba wai shugaban tijanin zai wa gyara innani mahamata rani shugulati fi ibra fi ibrahimi shi shi in- in ka shagalta cikin shugaban a cikin wa ka shagaltu shi a cikin wa ya shagaltu to kai da kike ka da hada hada zai sa ka shagalta a cikin matarka baka ce da hada ita ce da hada ba ko ba ka wata shagali taiwa da kuma waka da kuɗa ke liƙa maka a wajen majalisi Ba- wa kake wa hidima annaba kake wa hidima ko ita duk daudin da kake yi da shafe-shafen da kake yi ba dan ta burge ba dan ka burge ta kai kaje ba shigaltuwar ta ce a- ai shigaltuwar ka ce ta ita ta isa ta yau shi malam tijjani gyara ba na so na yi magana a daidai wannan lokacin ina cikin wani yanayi na fushi amma zan yi magana zan yi magana na ba ku samfur mu je
فيا لك من مرآ هناك ومسمع هوى وحبيب لا يورث الماء jiya na muku wata magana ana na ce wato masu saurara yaban annabi sai kun dinga wato tsayawa kuna yi wa kanku hukunci da kanku da masu rubuta yaban da masu sauraron yaban shi aikin Allah wahala gare shi kuma tun da shi ɗan wato ya ce zai halakar da mutane to Allah kuma ya ba shi dama sai dai illa a menene min ibadil mukhlasina illa illa ibadallahi mukhlasina sai dai su amma kowane ne kai shedan zai iya shiga cikin aikin kai bata yaban da kake yi kai na gaya muku jiya anan akwai abubuwa guda biyar a ciki ka cire su in ka cire su ka ji wannan abin da kake ci sanda ka sa wayan can abin ka ji abin to daga sai kake yi idan ka kira abin ka yi yaban ka ji baka ji kawai ba to dama bawon shi ɗan ne kai bana ba ku abubuwan guda biyar da farko wato waƙar da ake yi sai a sa mata kiɗa a ciki ɗaya kenan ka san kiɗa ko da kiɗa ko da waka a ciki ko da waka a ciki za ka yi rawa ko za ka yi nishaɗi ko to kuma dama kiɗa kayan kiɗan ne kaga ya ce dama zai halakar da kai to kuma kaga to shi da kayansa ya zo ya kenan to abu ɗaya ya zo abu na biyu wannan piyanon da ake a ekon da ake sa suke dan wannan section da muryar ita ma shekanci abu na uku mutanen da suke ma ihu suna sai kai sai kai ka iya ka iya no kenan abu na hudu likin da suke ma abu na biyar wannan sun kai da suke zaka ya sai ya sai di to duka ka kwashi wani ban guda biyar ka shiga cikin ɗaki kai wakar in ka da abin da kake ji gaske ne in baka ji ba ƙarya kake yi yawa su wani wakar da suka yi wa annabi babu kiɗa a ciki babu komai yanzu banda shiɗanci da rashin sanin kanmu ba waliyin Allah yewa malaminsa waka ba kuma shi kaɗai fara ba duniya tun kafin shi mata gani ake fanayi a cikin a cikin a cikin shekinka kowane shehi da gani ba shekin da almajiransa ba su fana'i da shi ba domin su ba sa ganin wannan shekin hasken manzan Allah suke gani akan wannan shehin da zai aje hasken manzan Allah ya shehin ya ɗauko hasken shaidan za su aje wannan hasken shehin su aje shi to haka idan za su wa waka ba wa yake shehin nan hafizin alqurani ne alqurani kayan shehin ne ko kayan annabi ne ba ma yake shehin nan sharifi ne wannan shariftakar kayan shehin ne ko kayan annabi ne ba ma yake wannan shehin malamin hadisi ne duk wannan kayan annabi ne ko kayan shehin ne to idan ka zo kana yi wannan wannan sai waka inda za ka kalle shi za ka kalle shi ko ba za ka kalle shi annaba a tattare da kaci idan ka in ka ce ka shiga da wannan shehin ka shiga da shi saboda yana koya ma risin manzon Allah ka shiga da shi saboda yana koya maka alqur'ani ka shiga da shi saboda yana koya ma salatin annabi ka yi laifi shi da wani dan daudu yau dan daudu kai ka taɓa ko na ba kana gyarawa ko saboda ba mu san kanmu ba kuma an kyare shi garin da yake da doka da shari'a saboda wato wato a sufahau suna bin sa har ana bin a social media ana sawa kai ku dinga kira irin wayannan magana kai kai ku dinga kira kuna tura wa mutane ba ku dinga barin abin duk ke duk kuna kuna kuna kun san da da ku ku dinga kira kuma irin wannan kuna turawa su ji me muke faɗa ku dinga kira shi ne amfanin ku ai wayanna ni mahamata tarani bishi wa sifi daha daha daha kuma shi wajen rajawa annabi yana ganin annabi kurukuru kurukuru yana ganin annabi da kuma ya kuskure annabi ne da cewa ya kuskure ba kai ba ban dan daudu ko mu annabi yana zuwa ya ce mana kaza kafi kaza ba cikin wanta jana ba ina gaya muku sai ce bari yi magana ba a yanzu na cikin fushi amma zan yi magana ta saboda an raina mu a garin nan ake sa waƙar hanyar yesu nake bi babu abin da zai raba mu da isa a rediyo a garin nan ake sa ra- ranar yesu ce mai ceto har yesu ta fita kowa a garin nan kuma ka aji baka rati ba sai wannan maganar a garin nan ake faɗa yan annabi yan wuta ne bai bai taɓa cewa saboda kare na mu ba ku ba ku taɓa ji ba mu farka baccin ya yi yawa ana fakewa da wasu mutane ana shigo mu yaran da ke gana sana hakika mai sallah ba sa yin sallah ba musulmai ba ne kayan zuwanmu ne yi mana yawa wasu yaran in ka je garin za ka samu katafawa ne yanzu kuma dan ancin nan ba lallai ka samu wallahi musulmi ba ne amma ya rabu da rashin ubaran kuma mashuru ba da zai saboda saboda mai shirgin ya yawa kowa ya ko ya ya ya kuma gidan duk account ɗinka ya cika lafiya ka kalau ba wanda muke tsoro ba wanda muke tsoro ba wanda muke tsoro bismillah
فيا لك من مرآه هناك ومسمع حوى وحبيب الله والرسل ما أوتوا فأين دوا من ذا وأين كليمه أين الذي نادى ومسجده الهوت عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسهل الأرزاق والعيش والقوت عليه صلاة الله ثم سلامه فتشرق من أنواره البر ناسوت عليه صلاة الله ثم سلامه فتشرق من أنواره البر ناسوت عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة من الرحمن والرحموت
na'am ويا لك من مرآه هناك ومسمع shehu mu shehu ibrahim ya ce kai mamaki ya tabbata gare ka kai da nake baka lab- labari me mamakin min mar'a daga abin da manzo Allah ya gani Allah ya gani fa wanda kowa ya kasa duk da kan annabi Musa bai samu wannan abin ba amma ga manzo Allah ya ga Allah shine wato ah, fa yalaka min mar'a mamaki da wannan abin da- da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani Mhm.
هناك a can a sananka a wancan wajen Isra'il kenan Mhm.
ومسمع kuma mamaki ya tabbata gare ka da abin da manzon kunnan abin da kunnan manzon Allah ya ji magana Allah ya ji
هوا وحبيب الله wanda masoyin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taro والرسل ما أوتوا kaga sauran ma'aikai ma'utu ba samu wannan ba ba ba su ba ba wanda aka ba shi kadai aka ba ganin Allah da zarki da Allah ga Allah ga annabi shi kadai ne shi ne shi ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kullin suwa hadha wa ra'a wa ra'i eh ra'a rabbahu haqqan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah tabbas bi ainin da idaniyar man- manzon Allah wa suratin da sura annabi ba ba ta gazzuri ba ba a ruhi bane sura annabi ga shera tsaye wa kullun siwa haza sai wuce dukkanin wani abu ba wannan ba take ba yana bayan baya shine wara'a wa wara'i to kaji
wa aina duwan min ina za wadin duwa da wannan mukami wa aina kalimu ina abokin zancen annabi Musa kenan
wa aina allazina ja wa masjiduhu ina wanda ya gana da Allah
wa masjiduhu masallacin sa zama cikin kifi da wannan mukamin annabi Musa dan matta
alayhi salatu llahi Kai.
thumma salamuhu dole ne salatullahi su musalamu tabbata ga annabi Muhammadu
biha yasbulul ko arzaq kuma da albarkacin wannan salatin Allah ya hore mana arziki wal aish ya hore mana rayuwa mai kyau wal qutu Allah kuma ya hore mana abinci kaga gausi ne ke wan- wannan ad- addu'ar Allah ya hore mana arziki ya hore mana rayuwa mai kyau kuma ya hore mana abinci duka wayannan abun gud- guda uku Allah yana neman su abun wa yake neman su to shi yasa ya hada Allah da annabinsa yace Allah ni ba Allah bane ka hore min arziki ka hore min abinci ka hore min kuɗi kuma ka hore ka hore min mai abinci kai Allah ya ba Allah ai ya ne saka gaba da ya ci abinci abinci nawa yi namu ne na bayi Allah to ka ba mu baraka ka gan ka ce shi barayin Allah ne ya tarwata ka biha tusalul arzaqu wal aishu wal qutu na'am alayhi salatu llahi thumma salamuhu salatullahi summa salamu ya tabbata ga annabi Muhammadu fatashriqu min anwarihi al-burri nasu hadaratin nasutu ta haske da haske ta hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama
alayhi ma al-al kiram wa Salatin Allah ya sahbihi tabbata ga alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa- wa sallama masu girma da sabanza kaga shine wannan da ka ji ya ce alaihi ma al kirami wa sahabi ma al kirami lan sai ka ce wa sahabi al kirami ko wala sai ce Allah ya salati ga manzon Allah da alayensa masu girma wala sai ce Allah ya salati ga manzon Allah da sabansa masu girma dukkan su masu girma ne ana fahimta wani lokacin mu wato mu muke samun dahasha ana fahimta wani lokacin za ka samu a cikin sahabu akwai wanda babu kamarsa in aka biyo tono don kuma zaka samu wannan wato alayen annabi ne su kuma baka su ma zaka samu a lokacin baka masu duk wanda yake sahabi ba lallai ya ya zama wato yana cikin ahlul baiti ba amma duk ahlul baiti shi kuma tudu biye ce ci shi ahlul baiti ne kuma shi sabon annabi ne ya cika wancan mukamin na, na sahaba sannan kuma akwai jinin annabi a cikin jikinsa shi dangin annabi ne ana ganewa kuwa ana ana, ana fahimta to shi sa- su tsakanin su jiran wa juna suke ba rigima mu ne nan baka fata muke muke ta wannan kai kar- karafiyar sai mun tantance wana ya fi wana wana ya fi- ya- ya fi wani ka tsaya da shari'a ta ajiye ka sai ka zauna lafiya ka ce salatun min ar-rahmani war-rahmut Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama wannan salatin daga shine salatun minar rahmani daga Allah wato wanda yake ar-rahmanu war rahamutu da kuma tsantsan rahamar Allah halar salatin daga Allah rahmanu kuma war rahamutu raha- rahamar ce za ta yi salatin Aha. na'am harfu sa'i سما لك شوق بالأمين الذي نفس بروح له الروح الأمين متى بئس عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب ما حادث حدث ثم سلامه صلاة عليه صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم والعهد ما نكس فشبلي ذكر المصطفى ومديهه بحمد إلهي لا فسوق ولا رفث عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة التي لا إله إلا الله وشبلي ذكر المصطفى ومديهه بحمد إلهي لا فسوق ولا رفث هو العبد حقا والأنام عبيده فكلي يا مختار كلي لدى الجدث
صلاة التي لا إله إلا الله na'am حرف الثاء harafin ta
فما لك شوق بالأمين الذي نفس Mhm.
بروع له الروح الأمين متاب shi wace sama laka shaukun bege na ya ɗaukaka gawa
بالأمين bil amini ga amintacce wannan amintaccen shine allazi wanda ruhul aminu ruhi wanda yake amintacce nafas ya jefar biru'in da razani lahu ga wannan amintaccen yaushe matabu is sanda ka aiko shi ka gane girman wannan wannan abu sama laka shaukun bege da soyayya ta ɗaukaka ɗaukakar da babu ɗaukaka irinta zuwa gawa ya ce bil amini sai kun kalli baitin fa zuwa ga amintaccen Allah zuwa ga amintacce wane ne amintaccen yace allazi shine wanda ruhul aminu malaika jibril kenan nafas ta kada kan karshe ya jefar biru'in da razani lahu ga wannan amintaccen yaushe nan da aka yi kushi ana ganewa wannan abin wato shine shine wanda aka aka yi masa wato duk duniya shi kaɗa aka yi wannan tiyatar aka tsaga wa manzalar ƙirjinsa aka kwashe komai aka bar Allah ana ganewa wannan mukamin ya kai wannan mukamin ya kai ya isa ya cika ya riƙa to ta alaihi salatu lillahi summa salamu ya ce mai wannan mukamin salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata gare shi
mala ali Allah a cikin salatin sa da alayansa wal ashab sa da sahabbansa ma hadisun hadas matukar mai faruwa ta faru Allah ya yi wa annabi wannan wannan salati in dai wani abu ya faru a duniya Allah ya yi mai salati kana da nau'in salati ko in dai wani abu ya faru a duniya Allah to kai kai wannan bawan naka wannan salati kana gane kuwa ka san abin da faruwar abin ko da fa turuwa ce ta motsa to ta motsa- ta motsa injin salatin idan ciya shi ne ɗan jawo ɗan wani abu ko ɗaya ya kalli wani waje ya motsa injin sarakan za a yi ko zuma ta tashi fa ba- ba ta faru ba haka ne ko ruwa ya motsa a kogi za a yi wannan sarakin ko tauraro ya fito ka- kawai gashi nan ya ɗan leƙo ko wata ko rana ko iska ko zafi ko sanyi za a yi wannan salatin balle ham ɗi tuni a motsa in- injin salatin ko a taka birki kuna gane ko ko a can kaɗai a gida a cikin gida na me na tuwo mana a motsa injin salatin ko kuma a zuba garin a cikin a tuka zuba ma kawai an motsa tuka ma an motsa ko ta tura wutar ko gas ne ta kunna shi ba na ba ta kunna ba ta motsa injin ana ta ana talatin sai dan warin gas din ya taso ma yake nuna masa bari ki kunna shi ana ba ishi kashe na motsawa ne an kunna injin salatin ma hadisun hadas na'am
alayhi salatu lahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzon Allah
min al abdi ibrahima daga wato min al-abd Ibrahima daga bawa Ibrahim
wal ahda ma naka ma na kasal ahada shi Ibrahim bai warware alƙawarin soyayya da da ya dauka ba ya Rasulullahi shi soyayya da ya dauka alƙawari zai soka zai yabe ka ma na kasa ahan fashubuliya zikrul mustafa wa madihuhu fashuguliya ka ga shagaltuwar Ibrahimu to kai da ka shagara da Ibrahimu kai ne dan ne ka shagara da shi saboda me zikrul mustafa zikirul Mustafa saboda ya shagalta da annabi ne saboda ambatan annabi ne kai da kiki an ce shigo da shi kana wani shirme an shagaltuwa da ibrahimu shagaltuwarsa shak annabi ne wannan shagaltu da da ibrahimu wajen annabi zai kai shi karatu ne baka yi ba yi karatu ne baka yi ba da kayi karatu ba za ka yi challenge ba kowace zuciya ce take son annabi kowace zuciya ce san annabi yayi yake shiga ya- ya zauna bai shake ishara ba yadda kuɗi yake karanci a cikin akawun kuma ka kalli da yake ɗawainiya shagaltuwa a kansa yanzu in- in wani ce ta shagalta a kan kuɗi ya rage ka to balle shi ibrahim inna allaha yamurukum an tuddu al-amanati ila ahliha kowace amana kuma da ta wajen masu ita abinda baka sani ba baka sani ba na'am fashuguli shagaltuwa ta ni ibrahimu zikirul mustafa ambatan abin zabin Allah ne Aha.
wa madihuhu da kuma yaban annabi Mhm.
bihamdi ilahi da kuma godiyar Allah da ya yi na haka la fusuqa wa la rafas la ku su ba za ka taɓa yana fasikanci ba wala da fasa kuma ganin banza kawai shi ne cikin annabi ne ta kawai kawai shi Aha.
huwa al-abdu haqqan
Mhm.
namu abidu ana muku fakkin wannan rannan awa ta ƙara maimaita ba eh wal abdu haqqan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine bawan Allah na hakika wanda ya amsa mukamin abdu ya cika kowane irin gu da cika da mukamin annabi ne ba wanda ya cancanci cancanci zama ubudiyar Allah sai manzon Allah wala namu fa abiduhu bayi kuma bayansa ne
kulliya ya mukhtar saboda haka ka zamo tare da ni ya abin zaɓin Allah kulli la dalja das kulli ka zamo tare da ni a ina la dalja das a cikin kabarin an sani ka san duk da ka shiga cikin kabari kuma duk gazawa ka shiga cikin kabari inda ka kai da buhaya za a tona rami abin ne ka dawo kuma ba zai hana a cikin zama kucin a ce wani ya faɗa zaɓe ba kowa ya kai ba zai fa- ba- ba zai hana ce an canza wani ofis ba a cikin zama kucin ka ba kuma duk da ka kwana bakwai za a- an rufe ka idan annabi ka bi da an tuno wani abin a ce kai wannan ai ina ma wani nana sai da aka shi ce ka zamo tare da ni ya abin zaɓin Allah a cikin kabari Aha.
wa kulli muhibbin fil umuri bi asriha agis fusari an ya karimu agis agis لدى القبر مهما يسأل العبد عنكم فقل خادمي واشفع لحبك إذ بئيت ثلاث الله ثم سلامه ثلاثا إلى إلى ذكر عليك صلاة الله ثم سلامه تقيني شر السهر إن في النفس عليك صلاة الله ثم سلامه عديد مخالق المهيمن حيث بس ثلاث الله ثم سلامه ثلاثا تغيثنا إلى ذكر عليك صلاة الله ثم سلامه عديد مخاليق المهيمن حيث بث عليه مع الآل الكرام وصحبه عديد الذي وافى به الروح إذ نفث ثلاث الله ثم سلامه ثلاثا تغيثنا إلى ذكر kun san yau wajen shekara goma sha kuma na wannan karatun mu sauka mu dawo mu sauka mu dawo shi kullum biyan na cikin karanta shi mu- muke anan amma wannan karan shine kamar da watan shekara da ta shige da wannan shine aka sa shi ake ɗaukar sa a rediyo ana ji haka ne a shine jir na ga maka amma ina ma shi dalil akwai wani malami na da ya kira na waya wancan shekarar yake cewa matarsa ya ce wani almajiri na ne kaga abin ya ya ya firgi shi kenan ko eh ya ce a kira na a waya aka kira na a waya na labbaikum walaya muka gaisa kaza kaza ya ce ya ce ga wancan ku gaisa Eh, sai da magama wani ɗansa da yake jiya sai ce masa ai ce mata ya kai almajir wani ya mata ya ce kai almajirin sa ne kaga ya ji daɗi to daga fara kar- karatun nan zuwa yanzu akwai malamai na guda uku da suka kira ni suka- suke godiya na yanayin yadda ake tafiyar da karatun kuma akwai wanda a cikin sai yake ce min a faida ta zama abin kyama kuma yan faida sun zama kamar muji a cikin mutane tare da kyakkyawan ab- kyakkyawar aba ce faida amma saboda ne wasu yan boko haram ɗinmu an gane sun zo sun shafa mana kashin kaji kamar yadda yan boko haram ɗin musulunci suka shafa mana kashin kaji ake kallon mu dukkan mu yan ta'adda ne kwayar kwayar aikin addini an canza shi ta zama ta'addanci har akwai inda musulmi a yau baya shiga duniya saboda me ƙungiyoyin ta'addanci domin ma haka wa'annan yan hakikar take da mu ana fahimta ta kuwa to sai yayi maganganu yayi addu'a mai kyau malamai na guda uku wanda na yi karatu a nan su kowanne sun kira ni sun mun addu'a ba sai na kama sunan wasu ba amma abin da ya burge ni kuma shine jiya da dare kamar karfe sha ɗayan dare a'a sha biyu da rabi haka ko karfe ɗaya coach sai wani bawan Allah kira na waya mahadi ko mahadi sai ce mun da Allah yana kofar gida ya tambayi in yasa ya bashi lamba ta amma dan Allah ga sako ya kawo min ku ji wannan magana fa ga sako ya kawo min in zai dan Allah fito ko kuma a in in in ba zai ba kuma zai ba da sakwaji na ce a ga na fitowa na fito muka gaisa da shi to magana da ya faɗa da yawa amma zan ga muku guda biyu ya ce ya ji daɗin yadda ake fasara diwani ya ji daɗi kuma daga guru wani guruf ne da gina kyau jibiri ma shi yana cikin guruf ɗin ake sa guruf ake sa wannan karatun shi a cikin guruf ɗin yake sai zauna mun duka karatun guda duka wanda ake duka ba wanda bai ji ba saboda haka ya to da hadiya ta kanta min mai riga sai ma zaɓa ga suna na ci zuwa da kaɗa kuɗi ita ce aƙalla kuɗin rigar da ta dubu ɗari ya ce ya kawo hidima ce saboda manzon Allah me yasa na kawo wannan abin a yanzu kaga ya kamata a ce wato daga Titaniya a ce sun- sun kama da kyauta ko ta takarda ce a rubuce malaman Tijjaniya ko bai kamata ba da j- da zagi muke ga musu ba haka ne ba fa haushi na tafi ba dan ba da su muke ba ba haushi na ji ba amma ina ga muku abin da ya kai kamata na yi suka safe mu suka safe mu amma ko suka safe mu ko su- Allah ya kasafe mu ana ganewa dan kowan kowa da kowa dan tijaniya ya kamata ya kyaba guda biyu a cikin karatunsa in dai kana ta liƙe shi tijani da shi Ibrahim ka kyaba guda biyu ka yaki masu zagin shi Ibrahim dan me dan yan hakika kuma ka zaki yan hakika su sa zaki shi Ibrahim ne dan yan hakika su kuma wato irin wannan shirgin a duniya tun kafin a haifi kakan shi Ibrahim na goma duniya ta kama na ɗarin a ba ce wani mutum Allah ne haka rokan Allah sai da alima ya sha wannan wannan fama ko sai da na Ali ai duk wanda ya samu kabuli a wajen Allah ya yawa an gane sai an kwance wannan layin wasu ɓatagar sun shigo cikinsa sun jingina masa wannan bala'i amma abin da zaka duba ya ƙarshe abin yake kasa- kasa- kasancewa na masu zagin na masu jawo zagin ka rubuta ka ajiye duk wani wanda yake hakika ai martabar duniya da kuɗi ce ko to bai sai kuɗi ba kuɗi dai ko wallahi dai gana kashewa riga ko wallahi bai sai sa mai kyau ba ba wanda yana ka kai kai kai hakika ka san ban da ke sayin da bai mutum ya kin sallah azhar ya kin sallah al'azhar ya kin magarba isha ya kin wazifa ya kin kuma kai duk ɗaya ne amma gan shi yana banka kansa ya ka ce ya ce wani sa sha gaba wani sa ka gaba kai ka sa kai ka sa kanka gaba wai haƙi ki la an ci so ma gaba kaji ma bibi wai sa kai wai so ka gaba kada lamari kuma kada ka tsoron shi ne ba ka cike lamari ba ne ba ba ne ba ne ne tsoraka abu Allah zo na lafiya eh shi ba bawon Allah ne eh ya ce me wa kulli muhibbin fil umuri bi asriha na sama zaka koma na'am huwa al-abdu haqqan wal anamu abiduhu wa kulli yace ya rasulullahi wato kai ne bawon Allah na hakika dukkan abin da ba kai ba kuma bawon kai ne ya rasulullahi ba kuma bawa na halitta ba muna muna nana ta mu bawa na mukami kai ka zama bawon annabin ma ai ka ka gode wa Allah sai ce fa kulli ya ya muku taru ka zama tare da ni abin zabin Allah na'am wa kulli ya muhtar ka zama tare da ni ya abin zabin Allah kulli ka zama tare da ni lazal dajas a san da za a sa ni a cikin kabari da shi Ibrahim saraka kowa ya kai ka- kai shirin wannan ranar ranar abin ne ka dawo to shi ya ce annabi ya zama tare da shi to da da annabi ake sabawa ka san an je lahira an shiga cikin kabari ba abin da za ta bai ka banda kan manzon Allah me kake faɗa akan wannan bawan Allah kawai sai zama kace wani abu daban dama ko su gara da da siffar kulki a hannunsu za su jibje ka ne ma za ta ƙulufi hazar rojin da kake da take wada kan wannan bawan to dama kun saba a a du- a duniya ka ce wannan wannan bawa wato masoyi na ne abin ƙaunata ne ina begensa ina sansa sai su rike ka ka ce
wa kulli muhibbin fil umuri bi asriha ya rasulullahi ka zamo tare da masoyin nan naka fil umuri a cikin lamarin rikan da bi asir ya ga baki ɗayan duk inda yake ya rasulullahi ka rika shi
agithu sari'an eh agithu ana sari'an taimake shi ya rasulullahi da wato da gaggawa ya karimu ya mai karamci annabi muhammadu agith agith ka taimake shi ka taimake shi
ladal qabri a lokacin da za a sa shi a- a kabari mahma yus'alu al-abdu an sanda za a tafi wannan bawan a kan kwace yaya faqul khadimi wai kak- wai kakka bashi ya- ya- ya- ya ansa eh kakka bashi ya ya- ansa ya ya ya rasulullahi ana cewa sana za ta zauna bawon akan ku ya yake garin ku abin da nake so sai ka ce wannan hayati mina ne eh hayati mina ne Musa Ibrahim ne yake kamun kafa ta annabi kuma babu babu babu piano ba bandiri babu tita babu garaya a ciki faɗa yake gashi kuma kuna shauƙi ba sa piano ba wallahi sai na faɗa ba sa piano ba ba a sa eh, jita ba ko ko garaya malam Umar bai kula kullum lafiya sai wallahi na faɗa kuma kuma kuma babu eko amma gashi kuna jin daɗi ko kun tabbatar da gaske yake yi to kai da kake cewa ha ha eh, kana ta zaba kana iwu ai ma rukiya ka aje wannan abun ka karanta a haka magani wannan abu da kake haka kana diddige diddige kai kamar za ka yi farfadiya annabi wasa ne kace
washfa lihibbika kai ceto ga masoyinka ya rasulullahi izbu iz yayin da aka tashi aka tashi shi a cikin kab- kabari
alayka salatullahi ya wa rasulullahi salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata gare ka
ta'ini sharra sihri to kaji eh kaji a san akwai sai eh yace salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata ga manzon Allah da albarkacin salatin Allah ka tsare ni sharrin sihiri inna fi sunnah in me tofin sihirin yayi tofin sihirin saboda albarkacin salati Allah samun katanga ashe kun gane karanta salati don neman dafa'i na ba ku sakar anza kace alayka salatullahi thumma salamuhu salatullahi summa salamuhu ya tabbata ga manzon Allah
adida makhaliqil muhaimini haji ko sai wa salatin kofa yace Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam salati da da gaisuwa maka ce nawa yace adadin halittar Allah da suna muhaiminu
haythu bas duk inda halatta ta daidaita wannan fa duk duk ba soyayya bace kai sai da kai kai sai kai na lako sai kai na lako duk ba soyayya bace wannan saboda baya bleaching baya matse muryarsa baya shafa hoda na'am alayhi ma al kirami wa sahbihi salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata ga alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu zama da sabansa adida allazi wafa bihi ar-ruh adadin abin da ruhul aminu ya zo wa da manzon Allah da shi na sirri to a adadin muke so Allah kai annabi sallallahu alaihi wasallam izna fas lokacin da ya busan nan ka san ai sirri ya busa ko to shi muke so Allah wani adadin busan adadin salatin da zaka yi wa manzon Allah lokaci ya kare shora mhm harful
mhm harful jim mhm
ضياؤك منه الكون قد يتبلج ومن فيضك الجار البحار تموج أأحمد يا طه الأمين محمدا عليك سلام دونه المسك يعرج
ثلاث الله ثم كلامه ثلاث درجة إلى الجلال فمن طيبه تاب الجنان ونشره به فاح مسك والكبا والبنفسج ومن حسنه هور الجنان تزينت ومنه جلال النار تتأجج أي ثلاث الله ثم كلامه ثلاث درجة إلى الجلال ومن علمه لوه العلي وجوده به وعليه الخلق والأمر ينسج لذاك سرى والكل موطئ نأله فأكرم بخير الخلق من هو أبهج أي ثلاث الله ثم كلامه ثلاث درجة إلى الجلال nan waje akwai karatuttuka da yawa dole ko guda mun fasara za mu fasara shar gobe mun da kan wannan harafin akwai karatuttuka mai kin a ciki za mu je حرف الجيم harafin jin karami jini ne shi amma karami
ضياؤك منه الكون قد يتبلج Mhm.
ومن فيدك الجاري البحار تموج wato da ya uka ya rasulullahi haskenka an an gane alkaunu dukkanin kasantattu minhu daga wannan hasken naka ne kad ya taballaju ko kad ta taballaju ko ya taballaju ko ta taballaju wannan yace maka ya taballaju to daga wannan hasken naka ne dukkanin kasantattu suke wato suke bayyana Mhm.
ومن فيدك الجاري البحار تموج wato albihari jari kogi wanda ke mai gudana ya tamawwaju yake toro koye ya kumfa an gane min fa zaka da kwararowar ka ne abin da tubara yake nufi ina da jama'a kwakai karatu ai wato dukkanin karkasantattu duka kowaye da masu mukamin da koma waye da masu technology da masu science da masu komai da dukkanin wa- mai wata baiwa da Allah ya bashi kowace iri ce to daga kwararowar baiwar manzon Allah ya samu wannan wajen an gane to shi kuma kogi wanda yake gudana dukkanin wanda yake ya samu haske tsarkake wanda yake tafiya hasken haɗi zuwa wajen Allah ba a wani waje yake tikewa ba min fai duka shi kuma da kwakwararwa ka ne shi ma annabawa kenan na'am
أحمد يا طه الأمين محمدا wato a Ahmadu ya annabi da suna Ahmadu ya tsaha ya aminu amintaccen Allah kenan wane ne mai wannan sunan shi محمدا da annabi Muhammadu
عليك سلام gaisuwa ka tabbata gare ka دونه المسك يأرج wanda almisku taron almiski ya aradu ya yi tashin kanshi yake yin tashin kanshi dunahu bai kai tsarkin girman wannan gaisuwa da nake maka ba
ومن إيده daga wato wato daga dadin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama da taranza طاب الجنان wato aljanna take dadi da kuma ونشره tashin kashin al- aljannar
به فاح مسك da, da, da annabi sallallahu alaihi wa sallama ne almisku taron almiski والكباء da kimba
والبنفسج ko daddoya wa nafsaju da kuma kajiji ka gane نعم famin wato فاح faha bihi faha da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sa- saka samu tashin kanshi zan ma ban magana gobe ai shi shi da da, da miskin ibara ce da daddoyar ibara ce da kajijin duka mukamati ne ai gobe za mu da kan kan karatun mu je
ومن حسنه daga can annabi ne sallallahu alaihi wa sallama حور الجنان wato تزين kyawun hurul ini an gane نعم.
ka zayyana kai ado
ومنه جلال haka ma jalala نعم ناره تتأجج minhu daga annabi ne ita ma domin na rubutar annabi da ta'ajjuju tana mai ruwa ga mai kin annabin an ga mutu kaga ya Allah zai ma
ومن علمه daga ilimin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne لوح العلي wato wato lauhul ali allo wanda yake madaukaki wajuduhu da baiwar Allah wa min ilmihi daga ilimin annabi ne mhm به وعليه الخلق والأمر ينسج ana ka karatuka da yawa ba Yawa, bihi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yunsajul khalqu ake saka lamarin hadratul khalqi dukkanin abin da gane hadratul khalqi akan annaba yake dan a gane annabi ne wayun sajul amru bihi kuma da shi ake saka da shi ake lamarin hadratul amri wanda ya taba shiga gon ya dawo sai shi kadai sai gobe Eh, ka san Bermuda Triangle Bermuda Triangle wani waje ne da masu bincike suka gano in dai ko jirgi ne jirgi wajen ba zai dawo ba an gane to banda manzon Allah shi duk inda shiga zuwa ka ya dawo yadda Allah ya tsara manzon Allah ya tsara rayu da da komai da kowa ko ba gane ba shi yasa zaka ga wuta ba ta makomai rana ba ta makomai in in rana ta haska shi ya fi karfinta ba ta isa ta ɗauki hotonsa ta ajiye a ƙasa ba sai da ka ga hoton rana cikin annabi ko ba ku san wannan ba ne shi shi kaɗai ne da wannan tsarin shi ne wanda zai taka rairayi ba ya ga sawun annabi ba amma dutse fa sai ga sawun annabi ya fita shi ne wanda in ya taɓa yaro haka ana gane a zai taɓa shi ko jiya ko yau ko gobe akwai adadin ƙanshin na kwanakin ana ganewa shi ne in ya to ba cewa ya to ko sai da a gane haka saboda ƙanshi shi ne wanda yake kallon gabansa kamar yana kallon bayansa da ka zo gabansa ka yi magana da ka ga bayansa ka yi magana the same zai ce wane wane yi kaza bar kaza kai ba ka zo bayansa ba abin da yake zuciya kama ya sani a riƙe wannan bawan a mana addu'a